الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin takwas ga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha daya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida e sha biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bin salim as-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan ba su manta ba muna ƙarƙashin gaban da malai kira da almusammayati shar'iyya li ahli sunnati wal jama'a sunaye wanda sun tabbata shari'a ta yarda da su wanda laƙubba ne na shari'a wanda ake kiran ahli sunna wal jama'a da su wanda a wannan gaban ne za mu tattauna ka gane idan ka je gari kaza ka ji ana kiran wasu da irin waɗannan sunan kai kuma a garinku ba da irin wannan suna ake kiranku ba ka iya gane cewa waɗannan 'yan uwanka ne an gane wannan da kyau ku ta waɗannan almusammayat a shari'a a jiya mun fara ɗan jin wasu 'yan bayanai game da su a inda mala ya ce fa ma'ana ahalus sunna idan aka ce ahalus sunna a khassun nasu biha ana nufin waɗannan ahalus sunnan sun fi kowa keɓantuwa da cancanta da wannan sunnan ne an gane wannan da kyau ko kamar yadda muka ce in aka ce ahalus she'i kum a hassun nasu bihi ko idan aka ce ahalul bida su ne a hassun nasu biha haka to haka ahalus sunnan wa aksaruhum tamassukan biha kuma sun fi duk wani bil'adama kankame ita sunnan watti ba allaha da kuma binta sau da kafa kaulan wa amalan wa atikadan wajen magana wajen aiki wajen kuma abin da ya shafi aƙidansu da su suna rungume suna kankame suna rike da sunna ne ba gudu ba ja da baya duk wani ahalus sunna duk abin da zai yana binciken mai sunna ta ce ne kaulan wa fi'ilan wa atikadan amma ga mutum inda kawai ra'ayin shi ya daidai da sunna yake bi inda kuma ra'ayin shi ya ci karo da sunna kawai sai ba ra'ayin shi take sunna ba hada sunna ba ne ko da ya fi kowa girman baji a cikin sunna kuwa allah shi kiyaye mala ya ce wa hadha lafz asbaha mustalihan yutlaqu yuradu bihi ahadu ma'anayaini wannan lafazi na ahlus sunna asbaha ya waye gari a duniya ya zama kaman wani mustalihan wani istilahi ne da yutlaku kai tsaye ake furta shi wa yuradu bihi ahadun ma'anayaini wanda inda ka ji an ce ahlu sunna to ana nufin ɗayan ma'ana biyu ne kawai kun gano wannan da kyau ko su ne walan zai mana bayani anan yanzu fa wannan karatu na kun salafiya alal jadda yana ɗaukan ka ne yana mai nuna maka wai idan aka ce ahalus sunna su wane ne ahalus sunnan nan sai kai kokari ya zama da kai a ciki an gani in ba haka ba ko sai ka zama cikin mashirmanta ka nan kana cewa ahalus sunna ahalus sunna ka je lahira Allah ya sa ka wuta Allah ya kiyaye to yanzu ya kace ahalus sunna to ana nufin ɗaya daga cikin mustalihat ne guda nawa guda biyu al ma'anar awwal ma'ana na farko ma'anan ma'anan amun akwai ma'ana na am gamammen ma'ana wanda idan aka ce ahlus sunna to wani irin fadadadden gida ne wanda abubuwan tarkace sun cika shi an gane shine ma'anan am ma'ana ne wanda yake gamamme wa yadkhulu fihi jami'a man yantasibu lil islami duk wani wanda yake danganta kanshi zuwa ga musulunci to yana shiga wannan gidan a dan rafida banda yan shi'a kadai shi sa za ka ji ba khawarije dan boko haram ya ce me ahlus sunna ne shi sa ma jam'iyyarsa sunanta jama'atu ahlus sunnati lid-da'wati wal jihad zaka je ka samu ba mu'tazili zai ce maka shi ahlus sunnati ne zaka je ka samu murji'i haka jabari haka duk wani ash'ari maturidi kullabi jahami da duk wani wanda ya kwashe kayan shi tintini daga ban ma'aiki in ka taba shi in dai ba dan shi'a bane zai ce maka shi ahlus sunnati ne an gane to a wannan gamamman faɗaɗaɗɗen gida kenan to amma istilahi khas fa shine malam zai mana bayani kenan yanzu in gaje ka samu ɗan shi'a duk wanda ba ɗan shi'a ba zai ce mashi menene ahlus sunna kuma a istilahi am haka abin yake amma wace irin sunna sai mu ce sunna wacce koko sunna na loga sunna ta usul sunna ta fikihu sunna ta istilahi malaman hadisi sunna ta salafiya koko sunna wacce kun gano wannan da kyau ku sai ka yi bayani kowanne ko mun yi bayanin yadda yake a baya ku kuma bisa ilimi duk mutumin da bai fahimci wannan ba zai sa kanshi a cikin rudani ne ba to yanzu in ka zo ka ce ai kana bin kai sunna dai sunna dai ka zaɓa ko to za mu shigo nan ai sunna a gamammiyan ma'ananta eh ko ko sunna a takaitacciyar ma'ananta shine malai cewa ma'anan thanin ma'ana na biyo ma'ana akhas akwai ma'ana keɓantacce wa adiyaqu minal ma'anal am wanda ya fi wancan ma'anan na am kunci an matse shi an takure kwarai wa yuradu bihi abinda yake nufi da wannan dai ahlus sunnati al mahada tsantsan ahlus sunna al khalisa min al bid'a wanda suka tsaftata suka tsarkaka daga bid'a wa yakhruju bihi sa'iru ahl al ahwa'i duk wani dan son zuciya to an kore shi a wannan gidan da gudu wal bid'a da duk wani dan bid'a sai ce kal khawarij kamar khawarijawa ba sa cikin nan sai dai suna wancan babban gidan wal jahamiya jahamawa ma an kore su ba su cikin wannan gidan amma suna wancan wal murji'a wa shi'a wa ghairuhum min ahlil bid'a duk wadi wan dan bid'a to baya ciki mu'tazila ne maturidi ne kullabi ne wane ne wane ne duka jama'a kuna fahimtar wannan amma in aka je katon gidan to kowane mashirmanci zai zo ce shi ma ɗan gidan ne an fahimci wannan da kyau ko amma aka zo gidan keɓantacce to shi kuma sai tsantsan ahalin sunna wanda bai da bid'a ko ta shinshi ne a shinshi na aji bid'a to bai da ita to shine kawai ke wannan gidan Allah ka gaya man yadda mutane za su yadda da mu kowa ya ɗan ƙullo ɓatan shi ya shigo ka ce fita wancin ya kullo yar bid'an shi ya toka ce fita wannan ya kullo shirkan shi ya doka ce fita wancin da son zuciya wancin da zalunci wancin da fasikanci wancin da miyagun al'adu ka ce fita fita fita fita kaga adadin makiyanka karuwa fa suke ba kun gane wannan duk wanda yake ya zo da wani abu na shirme ka ce sam to za ku yi rigima an gane wannan kuma zai bata ka kuma zai ci mutuncinka kuma zai ɗauki duk matakin da zai iya ɗauka kanka washe so yake sai an bar shi a cikin gidan barin shi a gidan ɗaya ne da barin kwarto a ɗakin amaryanka za ku fahimci wannan misalin? Allah ya taimake mu mala ya ce ya ƙoli shekhul islam ibn taimiyyat al-harrani abul abbas alaihi rahmatullah ibn taimiyya ya ce falafzu ahalus sunna kaga wannan lafazi na ahalus sunna yuradu bihi man athbata khilafata thalatha ana sakin shi ga duk wanda ya yarda da khalifancin mutum uku abubakar umar usman to duk waɗancan mashirmantan sun yadda irin su khawarij irin su jahmiya irin su murji'a shi'a ma sun yadda rafida ne ba su yadda ba kun gano wannan dan yanzu maganar ilimi muke yi ba mun ɗauko maganar awam ba ne in ka je wajen awam karka ce musu shi'a ka bambance da rafida saboda su awam da shi'a da rafida me abu ɗaya ne amma duniyan ilimi shi'a daban rafida daban an gane su shi'a ba sa kafarta sahabbai rafida ne ke kafarta sahabbai to yanzu ba sauran shi'a a duniya tintini sun ƙari suwane ne suka rage yanzu a duniya rafida ne to gudun kara kalle su da wancan ɓannan na kakanninsu to sai suka ɗauko sunan waɗancan mutanen ƙwaron sai suka samu kansu don su yi sojan gona kun gano wannan da kyau ko? to amma in gada shi kyau ka ce shi'a to a wannan istilahin da mala ya kawai ce in haka ce ahalus sunna duk wanda ya da khalifancin limamai guda uku za a iya ce mai ahalus sunna fa yadkhulu fi zalika jami'at tawa'if dukkanin kungiyoyin da ke danganta kan zuwa ga musulunci duk za su kutso kai illar rafida ibn taymiya ce banda in shi kadai wa qad yurad bihi ahlul hadith was sunna al mahadha a wani lokaci da aka ce ahlus sunna to ana nufin tsantsan ahlul hadith ne kun gano wannan da kyau ko istilahin malaman hadisi daban fa istilahi ne wannan na ilimin hadisi amma ahlul hadis su ne ahlus sunna su ne salafiyya kuma istilahi daban na ilimin hadisi shine a ce hadisi akwai kauli akwai fi'ili akwai takariri akwai sifa kun gano wannan da ku wannan istilahin ilmin mustalahil hadis ne kun gano wannan da ku ko istilahin ahlul hadis amma su ahlul hadis din to su ne ahlus sunna wal jama'a Allah shi taimake mu malai ce fala yadkhulu fihi illa man yuthbita sifatillahi ta'ala ba wanda zai shiga cikin ahlul hadis sai wanda yake tabbatar da sufofin Allah wa huwa innal qur'an wa yaqulu yana cewa innal qur'ana ghayra makhluqin alqur'ani ba halitta bane wa inna allaha yura kuma za ga Allah fil akhirah kaga in ka ce ka tabbatar da sufofi kai ba ba mu'tazile bane kai ba jahami bane kai ba shi'a bane domin rafida suna musun sufofi jahamawa sune iyayen gijin musun sufofi da su da wa mutazila an gano wannan da kyau ko to waɗannan duka suna musun sufofin Allah sannan magana akan khalqul qur'an wannan daban jahamiyya ne da su dawa mutazila sannan wa inna allaha yura fil akhirah kuma suke tabbatar da cewa za a ga Allah a lahira suwa ke musun ganin Allah a lahira eh khawarijawa suna ciki sai wa sai mutazila sai jahamiyya ba sai da za ga Allah lahira ba wa yuthbitul qadara sai kuma wanda yake tabbatar da kaddara mun gano wannan da kyau ku kaga kadariya ba za su shigo nan ba wa ghairu zalika min al umur al ma'rufa da kuma wasu al'amara da suke da suke sanannu inda ahlul hadisi was sunna a wajen ahlul hadisi was sunna waɗannan ka'idojin duk wanda ya cika su shine zai zama ahlus sunna duk wanda bai cika su ba ba zai zama ahlus sunna ba karanta min hajji sunna jiz'i na biyu shafi na 163 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ha kenan so ake kaje ka haddace waɗannan abubuwa yanzu duk wanda yake da matsala a ƙidan shi ba ahlus sunna bane ko da ya fi kowa tsawon makogoro da bututun magana yana cewa shi ahlus sunna ne ba ahlus sunna bane sam Allah ya kiyaye izan to fa'alu sunna hum ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila ka ce ahalu sunna su ne sabon annabi kaga yanzu wannan ɗaukan geji daga nan ba zai ma wahala ba idan mutum ya sheko yana musun siffofi sai ka ce sahabai sun yi musun siffofi a ba su yi ba to su ne ahalu sunna kai tafi kai ba ahalu sunna ba ne in wani ya sheko yana cewa ƙur'ani halitta ne sai ka ce sahabbai sun ce ƙur'ani halitta ne in ya ce a sai ce tafi kai ba ahlus sunna ba in wani ya sheko ya ce ba za a ga Allah a lahira ba sai ka tambaye shi wannan aqidan sahabbai ne in ya ce a sai ka ce tafi kai ba shi bane kun gano wannan da kyau ko haka za ka lissafa su wane ne ahlus sunna su ne sahabban manzon Allah to mu kuma fa mu ne aljama'a kira ke ce ahlus sunna wal jama'a an gano wannan da kyau ko mu ne me aljama'a sabai fa ahalus sunna to me yasa ake ce mana ahalus sunna in ba hada sunayen biyu bane an gane izaftaraka ijtama'a wa idastama'a iftaraka idan aka zo aka ce ahalus sunna wal jama'a sai a ce sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa an gane amma in aka zo aka ce ahalus sunna kaɗai aka shiru to da sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa da sun shiga wannan gidan an gane idan aka ce aljama'a kaɗai to da sahabban da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa da suna cikin wannan gidan jama'a kuna fahimtar wannan allah ya ce maki mu mahalai ce li'annahum talakkau anhu mubasharatan saboda su sahabbai su ne suka koyi sunna da addini kai tsaye daga mai abin shine manzon Allah usulul li'tiqad su suka koyi usul na aqida kama talaqaw a umurul ibada kama yadda suka koyo al'amarin ibada kai tsaye daga annabi fahum a'raful khalqa bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun fi dukkan halittu sanin sunnan annabi mun gano wannan da kyau ko wa atba'ul laha kuma sun bi kowa bin sunna eh mimman ja'a ba'dahum akan duk wanda yazo daga bayan su kowa ne ne to saboda haka sune me ahlus sunna wanda ya bi sunna a bayan sa sai ya zama me aljama'a malai cewa ahlus sunna aidan ahlus sunna har ila yahum tabi'un sune tabi'ai lahum bi ihsanin wanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa al-muktafuna atharahum waɗanda suka bi bayan sahabbai kai tsaye fi kulle asrin wa misrin a kowane zamani da kuma kowane birni wa ala ra'asihim jagororin wannan gayyan a bayan sahabbai da suke ansa sunan ahlus sunna sune ahlul hadith wal athar ahlul hadith wal athar sune me su ne ahalus sunna wanda suka biyo bayan sahabai da me da kyautata su ne jagororin waɗannan gayyan yanzu a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i suwa ne ne ahalus sunna ba sahabbai ba suwa ya jagororin ahalus sunna a wannan set din ba sahabbai ba to a bayan sahabbai suwa ya jagororin set din ahalus sunna ahalul hadis wal asar ba ku gane abin da muke magana a kai ba malai cewa ahalus sunna aidan umut tabi'una lahum bi ihsani waɗanda suka biyo bayan sabai da kyautata su ma ahalus sunna ne almuktafuna atharahum waɗanda suka bi bayan asarin sabai keke da keke sai malai ce fi kulli asarin wa misrin a kowane zamani da kowane gari wa ala ra'asihim jagororin wanda suka biyo bayan sabai akan sunna su ne ahalul hadithi wal asar a zamanin farko suwaye jagororin ahalul sunna sahabbai a zamanin nan da suka biyo bayan sahabbai suwane ne jagororin ahalul sunna ahalul hadithi wal asar kun fahimci wannan da kyau ku in ba ka fahimci wannan ba ku za a je ka tasha yi za sai a ce malam wannan ma ahalul sunna ne sun ce wani dan bid'an ne zaka ce ahlus sunna an gane sai ce ya ce kowa ma ba ahlus sunna bane sai shi kadai kariya kake ba ga sahabbai mun ce ahlus sunna bane ga ahlul hadis wal asar an ce ahlus sunna dan kai ba ce kai ahlus sunna bane ba ahlus sunna bane ba mana ko kun gano wannan da kyau ka kullo bid'a misalin fa wanda ya kullo bid'a yake kokarin shigowa da shi cikin addini aka ki misali limamin ku ne kullo kashi a leda ya sa aljihu gane an ce liman wannan abin je kai ya ce a da haka da shi za a yi sallah kun yadda sai a yi sallah waya don waya haɗa kai a zauna lafiya misali Allah ya kiyaye malai ce walamma kana hadha laqab yayin da wannan laqabi ya zama na ahlus sunna yutlaqu ala ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye ana wurga shi akan sahabban annabi ne wa manittaba'ahum ala ma kanu alaihi min alhuda da waɗanda suka bi bayansa akan abin da sahabban suke a kai na shiriya tanaza'at tawaif hadha al-laqab sai aka waye gari kowace ƙungiyoyi ana ta jayayya da su akan wannan lakabi in gaje khawarija zai ce mu ne ahlus sunna in gaje wajen mu'tazila mu ne ahlus sunna ga mu ne ahlus sunna kun gano wannan da kyau ko kowane ta gadari ya bude bakin shi ba buroshi ya ce wai shine ahlus sunna ana ta jayayya wannan lakabin jama'a me suke jayayya a lakabi a aiki fa ba ruwansu da wannan a imani ba ruwansu a ɗabi'a ba ruwansu a mu'amala ba ruwansu a me suke rigima a kan laƙabi da kuma dole sai an yi tawari don ba zai yi mutum ya zo da ɓanna cikin addini kawai sau da ya fi kowa tsawon makogoro kawai shi gani sai a shiru a bashi ba sai an gaya mutane mu dai bayan faɗa da kai ba amma za mu gaya maka an gano wannan da kyau kuma ba inda aka ce a faɗa maka laifi ne Allah shirya da mu mahalai ce walakin al'ibra sai dai ku sani abin lura a tsakankanin waɗannan da ke jayayyan wannan lakabi na ahalu sunna bil haƙa'iq ana lura da haƙiƙa ne walaisa bi da'awa ba wai da'awa ba shine nake kira da me da baji kene yanzu akwai ahalu sunna al haqiqiyun sannan akwai ahalu sunna yan da'awa shi za mutum na cewa sunna nake sai ka ce wace eh sunna babban gida koko sunna keɓantaccen gida sunna na gaske na tabbas koko sunna da na da'awa kaza akwai sunna yan da'awa shine adda'awa kuna gano wannan da kyau ko ni na san ku tsirarin da ke nan wajen yanzu da a garin nan an fi mu yawa misali dan kawa da yan garin nan adadin mu nan kaɗan ne gaje dai masallatai ne adadin mu da yawa kuna gano wannan da kyau ko min nisbati ila sa'iril masajid ko masu yawa ne amma abin da ni nike cewa daga yanzu kai da kanka ka kama hanyar gane anya waɗanda ma suke da'awan awalo suna ko ba za a zo da matankaɗi da rariya a yi ƙoƙarin tankaɗewa da kuma sheƙewa ba don a tantance su wane ne awalo suna nan da gaske koko jama'a akwai awalo suna na tabbas akwai awalo suna 'yan da'awa kawai su da'awa suke yi in ka ji mun ce 'yan da'awa to awalo suna baje kenan ko ahalu suna suna ko ahalu suna runtu ko ahalu suna sana'a duk su ne an gano wannan da kyau ko in yana samun kudi a kusa da wajen to shi ahalu sunna in ya tashi ya koma anguwansu to kuma shi abin da ya tarar a can ne an gano wannan da kyau ko inda yake kawai shi dan wajen ne kamar yadda wani malami aka tambaye shi ala ayi mazhabin anta wai kai a wani mazhabi kake me mazabinka me masharabinka zai ce min ayi balad a wani garin kun gane a wani garin a sabon gari zai ce sunna a wasasa sai ce bida'a shi kawai duk inda ya je kawai shi dan nan ne kawai iza shi wani malami ne mashirmanci wanda in ya je garin sunna sai rubuta littafai yana goyon bayan ahalu sunna in ya je garin shi'a sai rubuta littafai yana goyon bayan wa shi'a shi za ka ce min ayin mazabin an ta ce min ayi balad a gaya mai a wani gari an gano wannan da kyau ko to mafi yawancin mutane haka suke za a gan shi ahalin suna ne da gaske amma ana shan wata kwana kawai sai bar sunnan Allah ya ce muke mu ba da cewa innahu lamma nash'atul bid'a to yanzu ne za a fara asalin me yasa ake kiran ahlus sunna da ahlus sunna ko salafiyun ko a ce masu firqatun najiya ko ta'ifa mansura ko ahlul hadis kun gano wannan da kyau ko ko ahlul athar duk zamu ji me yasa ake kiransu da wannan laqabin me jawo haka malai ke cewa yayin da bid'a ta yadu fil islami a cikin musulunci wa ta'addada firqud dalla aka samu kungiyoyin batattu suka ƙara yawa wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi kowane takadari ya zama yana kira kan bid'an shi wa hawahu da kuma son zuciyin shi ma intisabihin fi zahir ila islam kuma ga gansa a zahiri kowa yana danganta kanshi da musulunci ne a cikinsu in ma ya riga ka zuwa sai zaman faɗi a cikin musuluncin sai ce gidansu ne kun gano wannan ko kun yare na ƙoranka ga fa bid'a fa kai ahli sunna sai mai hana ka magana sai babbake wajen to kana la budda li ahli al-haq sai zo babu makawa ga wanda suke kan gaskiya an ya an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum dole a san su da wasu sunaye da za a bambance su an ahala libtida ga waɗanda suke kirkiran bid'a walin hirab da kaucewa fil aqida a duniyar aqida kun ga ashe bukata ce ta ja ake kiran ahlu sunna da ahlu sunna ba kawai yayi bane an gane bukata ne saboda wannan ya ce musulmi wannan ya ce musulmi wannan ya ce musulmi wannan ya ce musulmi to musulmin musuluncin wacce kun gano wannan da kyau ko musulunci bid'a ko ko musulunci sunna sai ka ce musulunci sunna sai kuma suka bar musulunci sai suka dawo cikin sunna sai ka ce sunna wacce to to kun ji abin da yake ta haifar da waɗannan sunaye firqatun najiya ta'ifa mansura ahlul hadith wal asar as-salafiyyun kun gano wannan da kyau ko wancan matsalan ya haifar misalin wannan misalin fa yadda suke yi idan aka ce an yi sabuwar jam'iyya ta zo tana da farin jini sai ga 'yancin 'yancin duk sun me sun kwashe jiki sun yi can shigen wannan ne suka so su yi ma'addini sau da wane ne zai yi dace shi ba a halin sunna ba ne waye zai yi dace bai tare da sahabbai akwai to kuma abin da yake faɗa ne da sahabbai wannan yasa dole ahlus sunna su nemo abin da zai bambance su daga waɗancan mashirmantan an gane wannan da kyau ko shine sai malai ce fa zaharat hina izin asma'uhum ash-shar'iyya daga lokacin sai sunayen ahlus sunna suka fito wanda shari'a ta yarda da su al-mustamidda min al-islam wanda aka tsago su daga musulunci fa min asma'ihim daga cikin sunayen ahlus sunna akwai ahlus sunnati wal jama'a kun ji ɗaya akwai alfirƙatun najiya kun ji biyu akwai al-ta'ifa al-mansura kun ji uku akwai ahalul hadis wal athar kun ji hudu sai as-salafiyuna nawa kenan mala yace wal muta'ammil fi asma'ihim duk wanda ya lura da waɗannan sunaye yadhharu lahu annaha kulluha tadullu ala al-islam duk waɗannan sunayen musulunci suke nuna ku gano wannan suna nuni ne zuwa ga musulunci a karatu na gaba ne za mu zo mu haskaka wannan don ku gane isgaga tun daga nan kowa zai ƙara gyara zaman shi kuma tun daga nan ni na san za ku gane dalilin da ya sa aka naɗe hannun faɗa da mu ko ta halin kaka da kowa mun ce ja jiki ya cire bid'an da ya zo da shi wani sai je sai ya ɗauki wannan buhun kashin da ya kulluwa aljuwayar amma kafin ya dawo kuma sai ta ko wani kashin yanzu da wanda ya daura kashi a leda yayar da wanda ya tako shigo da shi masallaci da Allah wanne fi illa eh to za ku ji bayanin mai tako kashi ya shigo da shi Allah kai mukatu na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum